الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo Ubangijin da mallakar komai da komai gaba ɗaya ke hannunsa wanda ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan safiya ta ranar Asabar, sha takwas ga watan safar, shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin daidai da hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina, wanda ya yi dace da sha hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da tara da aihuwar annabi isa alaihi salam lokaci ne wanda muka saba gabatar da darasi takaitacce daga cikin wannan littafi da ake kiransa da sunan maqamatul hariri da taimakon allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun gama makama ta ashirin da biyu wadda ake kiranta da suna alfuratiya kai tsaye da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi na yau zai fara farkon makama ta ashirin da uku wadda ake kiranta da sunan ashiriya ma'ana an dangana ta ne zuwa waka domin kasancewar wani rashin zuttuwa ne aka samu tsakankanin malami da almajirinsa ya kawo ƙaran shi wajen wani shugaba da sunan cewa ai ya sace masa waƙoƙinsa kamar yadda za mu gani insha Allahu قال المصنف رحمه الله تعالى حكى الحارث بن همام مالن الله يجي kansa yake cewa harf dan hammam yayu hikaya annahu qala lalle shi ya ce nababi ma'alaful watsani fi sharhi zamani yake cewa ma'alaful watsani sabo da zaman gida nababi ya dakushe game da ni fi sharhi zamani a farkon zamani wanda yake na ƙuruciya lafazin sharh ana amfani da shi wato dangane da farko wanda yake na ƙuruciya shine a nan ya ce fi sharhin zamani wato a farkon zamani wanda yake na ƙuruciya son zaman gida ya dakushe da ni ma'ana kwata-kwata ya fita daga raina menene sanadin abinda ya dakusar da son zaman gida wato daga cikin zuciyarsa shine ya ce bin kushiya saboda wani babban al'amari da aka ji tsoronsa wa khawfin gashiya saboda wani firgici wato da ya ruhu lafazin khabab wato shine babban al'amari wanda yake na musiba kar mu manta jam'unsa ya gabata واصبر إذا هو أبرى بك الخطوبة وألب الخطوب جمعينينا خطب واتوشيني ببان الأمر وندي كينا مصيبة ميزائي فأرقت كأس الكرى yace sai na kifar da gidauniya ta bacci wana sastu rikaba sura na labta raƙumi wanda yake na tafiyar dare الركاب يا جباتا فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب شيني راكمي وجبت في سيري وؤورا na sare wu'uran ƙasa wadda take ta haƙo fi sairi a cikin tafiyata lamtu da mishal kuɓa wadda taku bai taɓa wato sauƙa bai taɓa tafsasa ta ba wala hatadat ilai halƙaɓa durwa ba ta taɓa bin wannan hanya ba lafazin wu'uran jam'i ne na wa'ar abinda ake cewa alwa'ar dukkan wani abu wanda yake mai kaushi ƙasa ta haƙo abinda ake ce mata wa'ar shine yake cewa huwal manzilu la'ala fi min jawi na'ibin banu asadin haznan min al'ardi aw'ara aw'ar mafi kaushi kenan alwa'ar shine wato haƙo jam'unsa sai ka ce wu'ur shine yace wajibtu na sare wu'uran wato haƙwaƙe da tafiya fi sairi a cikin tafiyata lamtu da mishal kuɓa wanda taku na diddige wato bai tafsasa ta ba wala hatadat ilai halƙaɓa durwa ba ta taɓa bin wannan hanya ba durwa suna ne na wani tsuntsu wanda yake masanin hanya hatta warattu himal khilafa har ya kai lokacin da na isa iyakar wato birnin Bagdad suna ne daga cikin sunayenta al-khilafa tana da sunaye sun fi a kilga domin birni ne wanda ya shahara tun a wancan lokaci wal haram al-asima min al-makafa yace har lokacin da na isa cikin harami wanda yake al-asima mai tsari wanda ya shiga cikinsa minal makafati dangane da duk abin da yake jin tsoro a lokacin nan fa sarautu sai na gusar da ija sarrau'i satsa tsoro a cikin zuciyata fa auja safi nafsihi khifatan musa arrau shine firgici falamma zahaba an ibrahim arrau wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut wasu sha'arahu da jinsa sai duk na gusar da shi baki ɗaya wata sarbaltu libasal amni wa shi'ara na sanya tufafi wanda yake na aminci wa shi'arahu da alamarsa daga ka ganni ka san mutum ne wanda yake akwai kwanciyar hankali tare da shi ma'ana lokacin da na isa birnin bagdad wa ƙasartu hammi ala lazzatin ajtaniha na taƙaita himmata a bisa jin daɗi da nake ɗasassa wa mulhatin da kyaukyawar kalima ajtaliha wato wadda nake nura da ita an gane ku mulha jam'inta ya gabata me yake cewa wa mulahil adab da kyawawan kalimomi waɗanda suke na adab mufrad din shine muka tarar da shi anan shine mulha kamar yadda shi malamin da ya littafin nan ya yi littafi a bangaren nahau ya sanya mata suna mulhatul irab ya ce fabarastu yauman wata rana sai na fito ilal harimi wato izuwa babban sarari abinda ake cewa alharim wato shine kofar fada an gane ko? fabaraztu sai na fito yauman wani ne ilal harimi zuwa kofar fada li aruba irfi dan na hure ingarman dukina an gane ko shine yake cewa yake cewa fabittu wa bata tsirf yanfudu ra'sahu mata ma tarakka al'ainu fihi tasakkuli a tsirfu shine ingarman doki ko kuma a wata riwaya ta yake wa ruhuna wa rahat tirfu yanfudu ra'sahu mata ma taraqqa al'ainu fihi tasaffuli shine sai yake cewa li aruba dan na hure tsirfi in garman doki na wa ujila fi turkihi tsarfi wato na yawuta idanuna fi turkihi a cikin titunansa ma'ana na hango dukkan abubuwa waɗanda za su zame mun cewa abin mamaki ne fa'iza fursanun mutataluna sai ga maka wasu mahayan dawakai suna masu bibiyar juna an gane ko mutataluna suna masu bibiyar juna ma akhuzu min at-tilawa at-tilawa bi ma'ana al-ittiba allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ay yattabi'unahu haqqa haqqa ittiba'ihi ma'ana tilawatan wa amalan shine sai yake cewa warjalun munsaluna da mazaje masu kwarara wa shaikun ƙawilun lisani da wani dattijo wanda yake mai tsawon harshe lafazin cewa mai tsawon harshe kinaya ce dangane da cewa mai kauɗi a wajen zance kasiru ɓailasan mai gajeren wato ɗan mayafi wanda ake yafawa akan rawani shine ɗailasan misali idan sun yi rawani sai a kawo wani ɗan kyalle sai a rataya akan me yasa dan ya kare zafin rana da makamantansu shine ɗailasan tuntuni ya gabata wata ƙwallasa ƙasirun ɓailasan wato mai gajeren abbailasan wato shine ɗan mayafi wanda ake yafawa akan rawani qad labbaba fatan hakika shi wannan dattijo wanda na hango ya ci kwalar wani yaro jadida shababi mai sabon ƙuruciya lafazin labbaba an tsago shi ne daga labba abinda ake cewa labba shine saman kirji nan kwalkin riga ku a nan yake tsayawa idan aka ce labbabahu ko kuma talabbabtuhu ma'ana na ci kwalarsa a kansu aibi talabibihi shine nan kwal qad labbaba fatan haƙiƙa ya ci kwalar wani yaro matashi jadidar shababi mai sabon ƙuruciya khalaqal jilbabi mai tsohon tufafi jilbab mufrad ne na jalabib yudnina alaihinna min jalabibihinna farakabtu fi isrin nazara sai na yi sassaka a bayan 'yan kallo an gane ko ga ya can falamma a hasu ba a sana izahun min hayar kudun latar kuduwar shi'u ila ma utriftun fihi wa masakini kuma la'allakum tus'alun arrakdu wato shine sassaka yin gudu a wajen tafiya wanda shi ya wuce tafiya amma bai kai gudu ba shine yace farra kafutu sai na yi sassaka fi isirin nazara wato a bayan 'yan kallo lafazin nazara jam'i ne na nazir 'yan kallo kenan an gane ko don haka gilashi ake ce masa nazara duk da cewa da yake ido biyu ne sai ake ce masa nazaratan hatta wafaina babal imara ya ce har muka isa zuwa kofar sarauta shine kofar fada wa hunaka sahibul ma'unati mutarabbi'an fi dastihi wa murawwi'an bi samtihi wato a lokacin nan da muka isa fada sai muka tarar da sahibul ma'una wato sarkin dogarai mutarabbi'an ya yi zaman ɗan sarki fi dastihi a mazauninsa ko kuma ka ce mutarabbi'an ya yi tematal duk da cewa tematal sun ce kalima ce ta buzanci wadda hausa ta ara an gane ku take amfani da ita shine zama irin haka amma a hausa abin da ake ce masa zaman ɗan sarki wa hunaka a can sai muka tarar da sahibul ma'una sarkin dogarai mutarabbi'an yayi timatal fi dastihi a mazauninsa das wato sawa'an kujera ko dakali ko wani katon fulo wanda masarauta suke zama a kan shi shine addast wa murawwi'an yana mai razanar da wanda ya hango shi bi samtihi wato da kamewarsa samt wato shine kama shiga wadda take ta nutsuwa da kamewa kar mu manta mun wuce shi a cikin darasinmu na wata yar kasida takaitacciya da muka yi akan ladabi wanda yake na ɗalibin ilimi faƙala lahu sheku sai dattijan ya ce masa a azzallahul waliya Allah ya girmama shugaba wa ja'ala ka'abahul aliya ubangiji ya maida matsayinsa ya zamanto madaukaki lafazin ka'ab shine wato matsayi wanda yake na daraja ga ya can uluwul ka'abi fi himamil awali ɗaukakar daraja tana cikin himmomi waɗanda suke maɗaukaka idan mutum yana da himma maɗaukakiya to shine ake kyautata masa zaton samun matsayi a nan duniya da lahira in himmar ta haɗu da addini sai yake cewa inni kafartu hazal gulama fatiman ranka ya daɗe ni ni ne na reni wannan yaro tun lokacin da aka yaye shi an gane ko kafaltu wato ni ne na reni wannan yaro fatiman tun lokacin da aka yaye shi ga ya can fataqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha zakariya'u kullama dakhala alaiha zakariya'u al-mihraba wajada indaha rizqa ko kuma wa kafalaha zakariya kullama dakhala alaiha zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa ga yacan kuma wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamuhum aqlamuhum ayyuhum yakfulu maryam da kuma iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfulu wa rabbaituhu ni nai tarbiyyarsa yatiman lokacin da yake maraya kafin ya shiga hankalinsa ni na tarbiyyantar da shi thumma lam aluhu ta'aliman ranka ya daɗe duk da haka wannan yaro ban taƙaita masa ba wajen koyarwa duk abin da yake zai amfane shi sawa'an na ilimi ko na sana'a ban taƙaita masa ba lam aluhu ban taƙaita masa ba ga can la tattakhizu bi qanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum falamma mahara lokacin da ya gwanance wa bahara ya fifici sa'anninsa a komai jarra da saifal uduwani wa shahara sai ya zare takobi na zalunci wa shahara ya bayyana shi a kan idona ya nuna cewa so yake sare mun wuya walam ikhalhu yaltawi alayya wa yattaqi yace ni ko ban yi zaton wannan yaro zai karkata a kaina wa ya taƙihu yamin rashin kunya alwaƙaha ita ce rashin kunya wa ya taƙihu yamin rashin kunya hina yartawi minni lokacin da ya sha ilimi game da ni ya ƙoshi wa ya taƙihu ya kwankwaɗi wato madara ta taguwata alliƙiha ita ce taguwa wadda take mai nono wayar taƙihu lokacin da ya sha madara ta taguwa ta ya sha ya ƙoshi ma'ana lokacin da na kwankwaɗa masa ilimi ya sha ya ƙoshi ya ce ban yi zaton zai zare takobi na ƙetare iyaka wato a kaina shine wa shahara ya bayyana shi faƙala lahul fata yaro sai ya faɗa ga dattijan alama asarta minni akan wani abu ne ka hango game da ni na rashin da'a hatta tanshura hazal khizya anni har da za ka ɗaiɗaita wannan ƙasƙanci game da ni cewa ka bani ilimi kuma na maka rashin kunya yaro ya ce wallahi na rantse da ubangijin da ya halicce ni ma satartu wasu habirrika ni ban taɓa ɓoye wata fuska wadda take ta kyautatawarka gare ni wala hataktus hijaba sitrika ya ce wallahi ban taɓa keta wani shamaki wanda yake na suturarka wadda ka lullube ni da ita wala shakaktu asa amrika ya ce wallahi ban taɓa tsaga sanda ta umarninka abinda ka ce na yi na ƙi wala algaitu tilawata shukrika ya ce wallahi ban taɓa jefar da karatun godiyarka an gane ko ko kuma a nan ka ɗauke shi a ma'anarsa a larabci wala algaitu ban taɓa jefar da tilawata shukurika bibiyar wato gode maka faƙala lahu sheku dattijan sai ya ce masa wailaka kai canka wa ayyu raibin aka zamin raibika yake ce masa wace tuhuma ce mafi kunyatar da mutum min raibika game da wato tuhumarka lafazin arraibu a harshen larabci yana ɗaukan ma'anar tuhuma kar mu manta bayani ya gabata a kan shi lokacin da muka zo darasinmu na tafsiri a fadar Allah la raiba fihi wa ayyu raibin wace tuhuma ce aka za wato mafi kaskanta mutum min raibika dangane da tuhumarka ya ce wa hal aibun a fahashu min aibik shin yanzu akwai wani aibi wanda yake mafi muni dangane da aibinka shi ne can da yake cewa yake cewa faƙulina ya busai na yake cewa yawa shi ne yake cewa wahala aibun shin akwai wani aibi a fahashi mafi muni min aibika dangane da aibinka wa da aita sihiri ya ce haƙiƙa kayi da'awar iya zance na wastal haƙatahu ka haɗa shi da naka kace kai ka ƙirƙira lafazin asir wato duk wani zance wanda ke akwai fasaha a cikin shi wanda ke karkatar da hankulan jama'a zuwa saurarensa suna ce masa asihir an gane ko don haka suke cewa sihirul kalami sihiri wanda yake na zance me yasa domin shi kanshi sihiri juyar da hankalinka ne za a yi a nuna maka abu wanda yake ruha'ida ne kaga kamar tabbas ne shine ubangiji ta'ala yake mana hikaya dangane da fadar kafirai ubangiji ta'ala yake cewa laƙalu inna ma sukirat abasaruna bal nahnu qaumun mashurun da za su faɗa wato su ce lalle sukirat abasaruna ma'ana an juyar da magannanmu bal nahnu qaumun mashurun bari dai mu mutane ne wanda suke abin karkatar da hankulansu zuwa sauraron wannan abu wanda yake na alkur'ani shi ne ya ce wadda aita sihiri yauƙadid da aita sihiri ya ce haƙiƙa kayi da awar iya zance na wastal haƙtahu ka haɗa shi da naka wanta halta shi'iri yake cewa kayi da awar waƙa ta cewa taka ce wastaraktahu kuma ka sace ta lafazin intahalta wato masdar ɗinsa shine intihal abinda suke cewa intihal wato shine kamar yadda mu hausawa muke cewa hankaka mai daƙon wani naka abu wanda yake ba naka ba kai da awar cewa naka ne illa kasancewar lafazin nan suna amfani da shi tsakankaninsu mawaƙa duk lokacin da wani zai saci waƙarka sai ya canza mata salo ya nuna cewa tashi ce shi ya kirkira ta shine intihal kar mu manta tuntun ya riga ya gabata shine yake cewa wanta halta shi'iri yake cewa kayi da awar waƙa ta kace ta kaci wastaraktahu ka sace min ita al'amarin ku yanda yake wastiraku shi'iri inda shu'ara'i satar waƙa a wajen mawaƙa afza'u ita ce mafi muni min sarikatil baiba'i was safra wato dangane da satar azurfa da zinare shi mawaki da a ce ka sace masa waƙar sagara a ce ka sace ka dare ka sace masa duk dukiyar da ya tara an gane ko abin ya bakanta masa rai lafazin afza'u wannan wannan ismu tafdil ne min al-fadhi al-fadhi wato shine abu wanda yake mafi muni ga ya yake cewa wa haulul hashri afda'u kulli amri izadu ibnu adama lil hisabi wa gairatuhum yace kishin mawaka ala banatil afkar a bisa ƴaƴan tunani ka gairatihim alal banatil abkar kamar yadda suke kishi ne akan ƴaƴansu mata waɗanda suke budare yadda suke kishin 'ya'yan tunaninsu ma'ana abin da tunani ya ba su na waka to yadda suke kishin ɗiyarsu wadda suke budurwa kar ma wani ya ganta balantana ya ji zancenta haka suke kishi faƙalar wali lishayi sarki sai ya faɗa ga dattijo wahal hina saraka wai shi lokacin da ya sace maka waƙar salaka ya tuɓe mata lafazin ba tare da ma'anar ba amma saka ko kuma ya shahe ta gaba ɗaya ma'ana lafazin da ma'anar amna saka ko kuma kawai kwafe ta yi baki ɗaya kawai ya ce tashi ce lafazin asalak wato shine hiɗa an gane ko ka zare abu baki ɗayansa ga ya can fa'izan salaka al'ashhurul hurumu faqtulul mushrikina haisu wajadtumuhum lafazin almasku shine ka shahe abu lafazinsa da ma'anarsa ga ya can walau na sha'u la masaknahum ala makanatihim annasku kuma shine wato ka kwafe abu yanda yake ba tare da ka canza komai a cikinsa ba inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malun duk da cewa a hausa yaya za mu ce masa shine dai ake cewa kwafi abu ka yi fotokofi kin shi yanda yake kenan shine amnasaka ko kuma kawai kwafi ta yi baki ɗayan ta gata faƙala sai ya ce wallazi ja'ala shi'ira diwan al-arab na rantse da ubangijin da ya maida waƙa littafi ne wanda yake na larabawa an gane ko domin su waƙa ita ce littafinsu kafin ubangiji ta'ala ya turo musu da wannan manzo fiyayyen manzo shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda suke takama da shi da ji da kai wato shine waƙa don haka saboda tsabar mahimmancinta daga cikin waƙoƙinsu suka zaɓi waɗannan mu'allaqatu saba'a ko kuma wasu sun kai su goma suka rubuce su da ruwan zinare aka rataya su a cikin ka'aba don haka ake ce musu al-mu'allaqat don haka abdullahi dan abbas lokacin da ya gaji da karatu wanda yake na addini sawa'an alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa ga almajiransa sai ya ce hatuni diwanal arab ku bani littafin larabawa ku bani na karanta don haka shine a nan yake cewa na rantse da ubangijin da ya mai da waka ita ce wato littafi wanda yake na larabawa kafin zawar musulunci watar jumanal adam na rantse da ubangijin da ya mai da waka ita ce an tamfara shi na ilimin adam domin ilimin adam ma'anarsa ba ta hutowa hili da ƙayinsa dole sai da waka a cikinsa yanzu wannan littafin inda a ce zube ne babu waka a cikin shi babu wani ƙayatarwa da zai amma don haka malam sai ya bibiye shi kalla ka gama makama baka samu baituttuka a cikinta ba ma a hadasa siwa an batara shamla sharhihi ya ce bai farar da komai baran ka ya daɗe wannan yaro ɓannar da ya kawai siwa an batara shamla sharhihi yanke wato mahaɗar bayanin waƙar ya yi inda bayanin ta yake haɗuwa nan ya sanya ya yanki ma a hadafa bai farar da wani abu siwa sai dai an batara wato ya yanke shamla sharhihi mahaɗar wato bayanin waƙar albatru shine yanke abu ga yacin inna shani huwa aka inna shani aka huwa al'abtar wa a gara ala sulusai sarhihi ya kai hari wato a bisa kashi biyu daga cikin ukun garken waƙar idan ka kasa ta uku to sulusai kinta shine ya kai wato farmaki a kan shi kenan ya ɗauke kashi biyu kashi ɗayan shine kawai ya bari wa agara ya kai farmaki ala sulusai a bisa kashi biyu daga cikin ukun sarhihi wato garken na waƙar lafazin asarhu shine garki fa'anna wani yake cewa yawa shi ne yake cewa faƙala lahu sai ya ce masa an shi da abu ya taka bi rummatiha ya ce ya kai dattijo rerabai tittikan naka baki ɗayansu na ji liyattaziha mahatazahu min jumlatiha don abin da ya taras zuwa kansa min jumlatiha daga cikin dukkan waƙar taka liyattaziha wato don ya bayyana fa'an shada sai ya safi waƙa. Ya kafibar duniyar da niyyati innaha sharakun rada wa ƙararatul akdari darun mata ma abhakat fi yaumiha abkat gada bu'udan laha min dari وإذا أضل سحابها لم ينتقي منه صدى لجهامه الغرار غاراتها ما تنقضي وأسيرها لا يفتدى بجلائل الأخطار كم مزدهم بغرورها حتى بدا متمردا متجاوز المقدار طلبت له ظهر المجن وأولغت فيه المدى ونزت لأخذ الثار فاربى بأمرك أن يمر مضيئا فيها السدى من غير مزدهار واقطع لائكه بها وطلا بها تلك الهدى ورفاهة الأسرار وارقب إذا ما سالمت من كيدها هرب الإدا وتوثب الغدار واعلم بأن خطوبها تفجى ولو طال المدى ونسر الأقدار يتي يا خاطب الدنيا يا ميني من دنيا الدنيا wadda take kaskantacciya innaha ya ce lalle ita duniya sharakun rada tarko ne wanda yake na halaka wa qararatul akdari kududdifi ne na ruwa wanda yake gurɓatacce lafazin akdar jam'i ne na kadir ma'ana ruwa wanda yake da gwalo wanda kawai sai diddiga da taɓo shine ake ce masa kadir jam'unsa shine akdar yace ita duniya darun gida ne mata ma abhakat a duk lokacin da ta sanya mutum dariya fi yaumiha a cikin yininta abkat gada yace gobe sai ta sanya shi kuka yace bu'udan laha da duniya min dari a ce gida ne ma'ana yau idan wato ta raya maka cewa kai kake faɗa a ji to gobe sai ta sanya ka kuka sakamakon ta kenan ita ba ta dawwama akan hali guda kamar yadda wani mawaki yake faɗa akan harshenta yake cewa hiya duniya ta ƙulu bi mil'i fiha hazari hazari min batsushi wa fatki fala ya garruku minni yabti samun fa qawli mudhikun wal fi'lu mubki yace ita duniya ita ce take faɗa cike da bakinta ta take ku kiyaye ni ku kiyayi tsananin kamuna wato da kisan gillata take cewa fala ya garruku minni yabtisamun mulmushin da nake muku kar ya ruɗe ku fa qauli mudhikun fadata mai sanya dariya ce wal fi'lu amma aiki na wato mubki mai sanya kuka ne shine anan yace darun ita duniya gida ne mata a duk lokacin da mata ma abhakat a ko yaushe ta sanya mutum ya yi dariya fi yaumiha a yininta abkat gada ya ce gobe za ta sanya shi kuka bu'udan lahatir da duniya min dare a matsayin gida wa iza azalla sahabuha idan girgijenta wato ya kusanta ma'ana ya yi ƙasa-ƙasa ya haɗu lamyan taƙi min husada yake cewa ƙishirwa ba ta mutuwa minhu dangane da wato girgije wanda yake na duniya an gane ko lijahamihi ga shidarta algarrari wadda take mai yawan ruɗi lijahamihi ga shidarta algarrari wadda take mai yawan ruɗi lafazin shaham wato shine girgije bayan ya zubar da ruwa wanda iska take kada shi ya komo sai ka ga yayo kasa kasa kamar ruwa za a sake yi daga anjima sai ka ga ya baje shine da hausa ake ce masa jida haka ne ko gharatuha yake cewa kai harin duniya wato matan ƙabi ba ta ƙarewa a kullum farmaki take kawo ma bawa ta kowace hanya dare da rana gharatuha wato kawo farmakinta matan ƙabi ba ta ƙarewa wa asiruha fursunanta la yuftada ba a belinsa bi jala'ilal akhbari da manya-manyan dukiya wadda take mai kima asir wato shine ribatacce fursuna kenan an gane ko jamunsa shine asra ga yacin ya ayyuhan nabiyyu kulli man fi aidikum min al asra wa asiruha wato fursunanta la yuftada ba a fansassa bi jala'ilal akhbari wato da manya-manyan al'akbari ita ce dukiya wadda take mai kima lafazin akhtar jam'i ne na khadar khadar duk wata dukiya wadda take mai daraja shine ake ce mata khadar sannan kuma halaka ita ma ana ce mata khadar kamar yadda a hausa muke cewa wane ya fada cikin hadari yace kan musdahan da yawa wanda yake mai takama da ji da kai minal ziha bi gururiha wato dangane da rudi na duniya hatta bada yace har ya kai lokacin da ya bayyana mutamarridan yana mai tsaurin kai da nuna isa mutajawizal miqdari ya kai lokacin da yake ƙetare gwalgwadon iyakar da aka masa yace qalabat baharal mijanni duniya sai ta juya masa bayan garkuwa kamar yadda muke cewa ya juya masa bayan an juya masa hannun agogo ko kuma an juya masa wuka bakin wuka qalabat lahu baharal mijanni lokacin da ya kai wannan matsayin wai mai ji da kai da rudi na duniya lokacin da ya kai yana ƙetare iyaka yana karya inda baggaba qalabat lahu baharal mijanni duniya sai ta juya masa bayan garkuwa wa aulagat fihi muda sai ta shayar da wuƙaƙenta a cikin timbinsa wani zat sai ta yi timbe li akhdhi sari wato dan ɗaukan fansa da yawa za ka gani mutumin da ya yi ta'addanci ta'addancin shi ya wuce iyaka yana ganin cewa kamar wani tsanani ba zai shafe shi ba kai tsaye duniya sai ta sayo shi gaba sai ka tausaya masa kar mu manta cayi kyale shi yake cewa zamani zai sanya kai masa dariya har sai an kai matsayin ka tausaya masa mutumin da yake da ji da kai da sarauta da makamantansu shine yace qalabat lahu zahara al-mijanni duniya sai ta juya masa bayan garkuwa wa aulagat wato ta shayar da almuda wukakenta almuda jam'i ne na mudiya ta shayar da wukakenta fihi a cikin tumbinsa wani zas wato ta yi timbe li'akzi tsari domin ɗaukar fansa asar shine wato ɗaukan fansa ya ce farba bi umrika ya ce kai mai hankali ka kula da kwanukan rayuwarka ma'ana ka ba a sannu lafazin irba ma'ana ba a sannu an ya murra mubayya'an dan kar wato kwanukan rayuwarka su wuce mubayya'an abun tozar tasuwa fiha a cikin duniya sudan wato kara zube ba tare da ka amfane su ba nan kenan sai ka kaddara la wadda take wato annafiya ai Allah ya murra ga ya ce yubayyinu Allahu lakum an tabillu ai Allah tabillu farba bi umrika yace ka kula da kwanukan rayuwarka an ya murra mubayyan dan kar su wuce abin tozar ta suwa fiha a cikin duniya sudan wato auhi ba tare da ka amfane su ba a ya hasabu insanu an yutraka suda wato shine karazibi ko kuma ka ce wawuya ko kuma ka yi wata hausa ɓoyayya wadda suke cewa bambara kwai a barka kawai a karazibi ba tare da wani amfani ba wa min gairi mastizhari yace kuma ba tare da an gane ko wa min gairi mastizhari yake cewa kuma ba tare da ka nemi shine wato amfana dangane da duk abin da yake cikinta ma'ana min gairi masu zihari ba tare da ka yi tattalin abin da zai amfani ka a makomarka lahira istizhar wato shine neman taimako yake cewa waƙaɓa ala'ika hubbiha ka yanke dukkan wani rataye-rataye na ƙaunar duniya waɗila biha da nemanta in har ka yanke talkar huda ya ce za ka haɗu da shiriya ta ubangiji ta baraka wa ta'ala me yake cewa dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas faqala zahad fi dunya yuhibbuka Allah wa zahad fi ma aidin nas yuhibbuka nas bayan da za a yi son duniya da son Allah su haɗu a cikin zuciyar mutum bawa sai in ka yanke son duniya da neman dukkan wata ɗaukaka a duniya sannan za ka haɗu da shiriya ta Ubangiji ta baraka wa ta'ala makomarka ta kasance aljanna ga ya can tilkar darul akhira naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin wa qata alaika hubbiha ka yanke dukkan wata alaka ta san duniya wa biha da nemanta in har ka yanke sakamakonka talqal huda zaka haɗu da shiriya ta ubangiji tabaraka wa ta'ala wa rafahatal asrari wato da yalwa ta zuciya asrar jam'i ne na sir abin da yake nihi anan yalwa ta zuciya zaka samu kwanciyar hankali wato a rayuwarka amma matukar zaka sanya santa da kaunarta to ba kai ba kwancin hankali duk dukiyar da zaka tara ba kai ba kwancin hankali yace warqu kayi daku idza ma salamat min kaidiha harbal ida yace in har duniya ta sasanta yaƙi na abokan gaba min kaidiha saboda makircinta makircinta ne yake sanya abokan gaban ka sai ta ce a zo a yi sulhu da su wata wasu balgaddari ya ce da harowar algaddari wanda yake mai tsabar yaudara a tawassu wato shine tsalle ka fada ma abu ya ce warƙub wato kai jira iza ma salamat idan wato duniya ta sasanta harbar ida wato yaƙi na abokan gaba al'ida jam'i ne na aduwun an gane ko kuma za ka masa jam'i can a ada min kai diha game da makircinta wata wasu gaddari yake cewa ya ce warƙub ka yi jiran me za ka yi jira shine harbal ida an gane ko yaƙi na abokan gaba wata wasu gaddari wato ka yi jiran harowa ta wanda yake mai tsabar yaudara iza ma salamat min kaidiha yace in har ta sasanta maka min kaidiha saboda makircinta ma'ana wai duk lokacin da duniya ta ce zo mu yi sulhu to ba sulhun ba ne za a yi me za ka yi jira ijiran har yaki wanda yake na wato abokan gaba sasantawar da ta ce kaidi ne wanda yake a ƙasa an gane ko shine anan kenan abin wannan maf'ulun bihi warqub kai jiran harbal ida wato shine yaƙi wanda yake na abokan gaba wata wasubal gaddari da harowa ta wanda yake mai tsabar yaudara iza ma salamat yake cewa idan duniya wato ta sasanta ma anan masdariya ce ba nafiya ba ce min kaidiha saboda makircinta yace wa alam kai sani bi anna qutubaha lalle manya-manyan al'amuran duniya na musiba tafja ya ce mamaya suke walau ƙwalar mada ya ce ko da zamani ya tsawaita wawa na tsural aƙadari tafiya ta alƙadarin ubangiji ta baraka wa ta'ala ta yi rauni ko da wato wai alƙadarin ubangiji ya yi jinkiri dangane da cin maka ya ce to kai sani wato manya-manyan al'amari na duniya na musiba mamaya suke ko da zamani ya tsawaita an gane ko ko yau kana cikin kwanciyar hankali to ba mamaki a wayi gari ka fada cikin tsanani illa kasancewar abin da ya zama wajibi ka koma zuwa ga ubangiji wawa na sural aqdari yake cewa sural aqdari tafiya ta alƙadarin ubangiji tabaraka wa ta'ala wawa wato ta yi rauni faƙala lahul wali wato sarki sai ya ce masa thumma ma za sana'a haza sannan wannan yaro me ya aikata game da wannan waƙar taka da ka rira mun naji faƙala sai ya ce ranka ya daɗe ga abin da yi a ƙadama yaron nan ya gabato lilu'umihi saboda lalacin fil jaza'i game da sakayya akan kyautatawar da na masa lalacin shi yasa sai ya gabato ala abiyatiyar sudasiyatil ajza'i a bisa baituttuka na waɗanda suke masu yanki shida an gane ko domin waƙar tasa wato an saka ta ne a cikin mulu wanda yake na awon waƙa guda goma sha bakwai wato ɗaya daga cikinsu shine baharul kamil wanda kalima ɗaya ce za ka maimaita su shida shine mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun wato sai ya shine yake cewa ala abiyatiyas sudasiyatil ajza'i a bisa baitittuka na masu yanki shida miyai fa hazafa min haju za'aini sai ya yanke wato yanki biyu ya shahi yanki biyu daga cikinta wa naqasa min auzaniha wa zunaini ya tauye awo biyu wato daga cikin awanta ma'ana ya rage kilo biyu hatta tsara ruzu fi har aini ya ce har musibar ta zamanto musiba biyu ce a cikin abin da ya aikata mu a ruzu ita ce musiba kar mu manta tuntuni ya gabata yake cewa wala in jalla ma araka kama jalla ladal musulmi na ruzu husaini faƙala lahu sai shugaban ya ce masa bayyin ma a kaza ka yadda ni jinka ya yadda ni jinka ma'ana karkato kunnanka ka ji shine ubangiji ta'ala yake hana masu imani kar su faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin kalimar wato taɓarya ce mai baki biyu an gane ku tana ɗaukan ma'ana kamar guda biyu tana kasancewa zagi ne a halishin ubangiji ta'ala wato kiyayar da ni jinka ma'ana karkato kunnanka ka ji wa akli littafahumi anni zar'aka yace ka wohintan min da zar'aka zuciyarka littafahumi domin neman fahimta anni game da abin da zan faɗa maka hatta ta tabayyana har ka gane kaifa aslata alayya yaya ya zare takobinsa na lalaci a kaina wata ƙadura kuma danka daidaita ƙadarar kiramihi ilayya wato gwalgwadon laifin da ya mu sun ma'anshada sannan sai ya saɓu waƙa wa amfasuhu numfashinsa ta tasa'adu wato na hauhawa يا خاطب الدنيا الدنية الدنية إنها شرك الردى دار متى ما أبهكت في يومها أبكت غدا وإذا أضل سهابها لم ينتكي منه صدى غاراتها ما تنقضي وأسيرها لا يهتدى كم مزدهم بغرورها حتى بدا متمردا قلبت له ظهر المجن وأولغت فيه المدى فاربى بأمرك أن يمر مضيئا فيها صدى وقطع لائكه بها وطلابها تلك الهدى وارقب إذا ما سالمت من كيدها هرب الإدى واعلم بأن خطوبها تفجى ولو طال المدى يتكاش يندي kenan maimakon ya kafi ba duniyar da niyyati inna ha sharakun rada wa qararatul akdari sai ya shahi wa qararatul akdari maimakon darun mata ma abhakat fi yawmiha abkat gadan bu'udan laha min dari sai ya shahi bu'udan laha min dari haka ne shine abin da ya sace daga cikin wakar ba sai mun maimaita ba falata fatal wali ila gulami a lokacin nan wato sarki sai ya waiwaya zuwa yaro waƙala sai ya ce tabban laka Allah wadanka min khirijin marikin Allah wadanka matsayinka na yayayyen almajiri wanda yake mara da'a khirij wato shine ɗalibin da makaranta ta ilimi ta yaye shi ko kuma ɗalibin da wato ka yaye shi daga wata sana'a shine ake ce masa wato kirij ya ce tabballaka Allah wadanka min kirijin marikin wato yayayyen almajiri wanda yake maras da'a watilmizin sarikin Allah wadan almajiri wanda yake barawo faƙalar fata an gane ko Allah wadanka matsayinka na almajiri wanda yake barawo ka sace ma malaminka bai tuttuka faƙalar fata yaro sai ya ce bari itu min al'adabi wa bani yace daga yau na kukuta na raba hanya dangane da ilimi na adab da ‘ya'yansa wala hiktu yace na haɗu liman yunawihi da duk wanda yake gaba da shi wayu ƙawwidu mutumin da ke ruguza mabanihi gininsa lafazin yunawihi min munawa wato shine kiyayya gaba da juna ya ce wada hikitu ya ce daga yau na haɗu da biman yunawihi wanda ke gaba da ilimi na adab wayu ƙawezu mutumin da ke ruguza mabanihi dukkan ginin shi mabani jam'i ne na mabna amma a nan abin da ake nufi shine ginin kenan ya ce in kanat abiyatuhu ranka ya daɗe in har baituttukansa sun kasance na mas sun danganta ila ilimi zuwa ilimi na qabla an allaftu nazmi kafin na haɗa wato waƙe na nima kafin na tsara waƙe na ya ce wa inna mattafaka tawarudul kawafi ka san da cewa kaɗai wato gangarowar tunani ne kawai suka yi dace tunaninsa ne ya yi dace da tunanina kama kad ya ƙa'ula hafiru alal hafir kamar yadda kohoto ke birawa akan san wani kohoto su yi daidai da daidai wannan ku ana samu baka taba haduwa da mawaki baka taba jin waƙar shi sai ka zo da baiti na waka shi ma sai yanzu kawai sai a yi dace su zamanto iri ɗaya kamar yadda imru'ul qais da shi da sarfa akwai baitin su wanda ya yi dace ɗaya sai da aka rantsar da shi cewa ko ya taɓa jin wannan waka ya ce wallahi bai taɓa ji ba kawai dace ne aka yi shine sai yake cewa kama kad ya qaul hafiru alal hafir yace kamar yanda kohoto ke birawa akan san wani kohoto haka ne kawai qala sai yake cewa faka annal waliya ka ce shugaban jawwaza sidika za'amihi wato ya gasgata ya halatta gasgata wato ya halatta gaskiyar za'amihi wato rayawar wannan almajiri fanadima wato sai ya yi nadama ala bajirati zammihi a bisa suɓutar baki ta zargin da ya ma yaran ma'ana ya ɗauki cewa zargin da ya masa ya ce Allah wadanka almajiri an gane ko yayayyen almajiri mara ɗa'a almajiri wanda yake ɓarawo wannan magana da ya gaya masa ya ce fanadi masu ya yi nadama ala bajirati zammihi wato a bisa gaugawar zargin da ya masa badira shine suɓutar baki ya ce fazalla sai ya zamanto yufakiru shi shugaban yana tunani fi ma ya shifu lahu anil haƙa'i dangane da abin da zai yaye masa haƙiƙanin yadda al'amarin yake wayu mai yuzu bihi alfa'iqa min alma'iq abin da zai bambanta masa alfa'iqa wanda yake mafifici min alma'iqi game da wanda yake bami ya gane wane ne kwararre daga cikinsu kuma wane ne bami alma'ik shi ne bami ya ce falam yara shi shugaban bai ga wani abu ba illa akzahuma sai kama su bil munabala dangane da barata lafazin almunabala ko kuma ka ce annibal wato shine halbun in halbo da ake yi na kibiya an gane ko misali ko a kafa wani abu a ce wane ne ya fi daɗin hannu wanda zai same shi shine ake cewa almunabala walazzahuma sai ya haɗa su fi ƙarnil musajala wato a cikin igiya wadda take ta gasar fito da guga daga cikin rafi almusajala wato shine gasa ta fito da guga daga cikin rafi a ga wanda zai dakushe ya kasa huddowa irin wannan ko wanda suke mazauna ƙauye sun san da haka an gane ko shine ake cewa musajala domin an tsago shi ne daga asajilu asajilu shine guga almusajala gasa ta fito da guga daga cikin rafi don haka sai ake amfani da shi a wajen waka akwai musajala wadda ake yi misali yanzu sai ka rera baiti na waka harafin da baitin ka ya kare da shi shi kuma sai a ce to ya kawo wani baiti wanda farkon harafin shi ne idan ka kawo harafin da wakar ka ta kare sai a ce to daga shi shi ma za ka ɗauka kamar misali da yake cewa ya murruna diya ake cewa ta murruna diyara wa lam ta uju kalamu kumu alayya izan haramu da mi ya kare wannan da mimun kai kuma sai ka sako wani baiti wanda farkon shi mimun ne min alqasirati tsarfi law dabba muhwilun min azzarri fawqa al-itbi min hala asfara da mi ya kare baitin ya kare da ra'un an gane ko kenan kuma kai sai ka zo da baiti wanda yake mera har a kai lokacin da mutum zai tukake shine suke cewa musajila shiriya an gane ko faƙala lahuma wato sai ya faɗa gare su ya ce in arattuma irin wannan ana yin ta me yasa saboda kasancewar wasa kwakwalwar ɗalibai kuma abu ne wanda zai sanya mutum ya ringa ƙoƙari ya hardace baituttuka masu yawa in ana yin musajala wani lokacin sai a haɗa kamar mutum biyu ko uku a wannan bangare wannan sai a hada a cikin ku wannan yana gamawa wannan sai ya sabu baiti ya kawo har a kai lokacin da in aka ba ku in iya ikoki kuka kasa kawo baiti shikenan an kada ku kenan an ci ku da maki daya faqala lahuma wato sai ya faɗa musu yace in arattuma in har kun yi nihin iftibahal aqil wato kun yatar da wanda yake wohintacce ma'ana in kayi in kun yi nihin kunyatar da yake cewa al'aqil shine wohintacce wanda hoto ne babu komai a cikin kwakwalwarsa ma'ana jahili wata ba haƙƙi min albatil in har kuna so an gane ko wato ku gane gaskiya game da ƙarya yace to fatara sala fin nazmi yake cewa fatara sala ku sukunya fin nazmi dangane da waƙe wa tabaraya ku bujuro ma junanku wata jawala yace ku yawata fi halbatil ijaza cikin dawakai waɗanda suke na sukuwa ma'ana kuma ku zamanto layin dawakai waɗanda suke na sukuwa wata jaraya ya ce sannan ku sukunya li ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana dan wanda zai hallaka ya hallaka game da rashin kawo hujja wa ya haya man hayya an bayyana dan wanda zai rayu ya rayu game da zauwa da hujja faqala bi lisanin wahidin sai suka faɗa da halshi ɗaya wa jawabin mutawarid wato da amsa mutawarid wadda take mai bibiyar juna qad radina bi sabrika suka ce ranka ya dade mun gamsu da jarrabawarka famurna bi amrika ka hure mu da umarninka faqala sai yake cewa inni mula'un to kusan da cewa ni wato an kwadaitar da ni min anwa'il balaga bitajnin daga cikin nau'i nau'i na balaga wato iliminta ni an kwadaitar da ni dangane da san attajinif wato shine tajinif kasancewar ƙarshen kalima ya zamanto kai ɗaya an gane ko kamar yadda wannan littafi dukkan shi ya tafi ne akan tajinis me ake cewa tajinisi shine ya kasance lafazi ya yi dace amma wajen ma'ana a samu saɓani kuma kala-kala ne akwai jinas wanda yake tam kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa yau mata sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a kaga anan as-sa'atul ula ghayru sa'atil ukhra ta farkon ba ta bi bace ba sa'a ta farko ana nihi tashin alkiyama ma labisu ghayra sa'a ma labisu ghayra sa'a ba su zauna ba daidai da sa'a daya kenan sa'a wannan ta lissafin duniya kuma gaya dukkan shi sa'a ne kamar fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace innamal ma'u minal ma'i innamal ma'u minal ma'i kaga nan ma'ul awwal ba shi bane ba na biyu innamal ma'u cewa ruwa an gane ko wanda ake ɗauka a haɗa jiki da shi a wanki kenan na zama wajibi minal ma'i dangane da fitar maniyi kenan kaga ruwa na biyu shine mani shine yace to inni mula'u yace ni an kwadaitar da ni an gane ko alwala'u shine wato kwadai kenan yace an kwadaitar da ni min anwa'il balagati bit tajnisi dangane da nau'i nau'i na balaga wato shine da son tajnis wa arahu laha kar ra'is yace ni ho ina ganin tajnis dangane da ilimi na balaga yadda kafin sarki haka yake a cikinta don in babu shi abin bai ya kyau ya ce fanzi mal'ana ashirata abiyatin ya ce a yanzu ya ce kuwa kamun ku tsara mun baitittuka guda goma tulhimani ha wanda za ku sake ta bi washihi da zane wanda yake na tajanis watu rassi'ani ha yake cewa kuma ku ɗamfara mata bi halihi da kayan ƙawarsa wa damminaha wato ku kunshe mata sharha hali bayanin hali na ma'a ilfin ma'a ilfin li tare da wani aboki na badi sifa wanda yake mai ƙayatacciyar sifa ma'ana sifarsa sifa ce wadda take ba kowa ba kowa bai ke da ita almashafa wanda yake mai jajajan lebe alma shine mutumin da yake da jan lebe ja wanda ya karkata zuwa baki idan mace ce ce sai a ce mata lamiya lamiya'u idan namiji ne kuma sai a ce masa alma malihi tasanni wanda yake mai daɗin an gane ko malihi tasanni wanda yake mai daɗin karkata kasir tihi wanda yake mai yawan wato ji da kai an gane ko lafazin almali abu wanda yake daddada kar mu manta mun wuce kalma kyaukyawa ana ce mata mulha attasanni wato shine juyawa da baya mai dadin wato karkata kasirin tihi wanda yake mai yawan ji da kai da takama wata janni wato da yin laifi ga masoyinsa yana da yawan yin laifi ga masoyinsa mugran yace shi wannan aboki nawa abun shunawa ne bi tanasil ahadi dangane da manta alkawali na soyayya wa ifalati saddi wato da tsawaita bijirewa ga abu ga masoyinsa wa ikhlafil wa'adi kuma gashi da saba alkawali yace wa ana lahu kal abdi yace ni matsayina a wajensa yanda ka san kamar bawa haka nake qala sai yake cewa fa barza shaykh wato sai dattijan ya fito mujalliyan an gane ko wato dattijan sai ya fito mujalliyan yana mai shiga gaba mujalli wato shine wanda yake lamba wan wanda in an sukunya dawakai wanda yake zauwa na farko shine suke ce masa mujalli wanda ya zo deziyam kuma sai su ce masa musalli shine yace wata lahul fata musalliyan yaro sai ya biyo bayansa musalliyan yana mai biyan tashi kenan shine na biyunsa shi da ya fito take yanke dattijan ya fito ya shiga gaba shi yaron ya biyo baya wata jaraya suka sukunya baitan fa baitan wato baiti ɗaya bayan ɗaya haka suke ala hazan na sake a bisa wannan tsari an gane ko annasak wato shine jera abu ya tsaru yadda ake bukata ila an kamula nazumul abiyati har aka kai lokacin da tsarin baitittukan ya cika wata saƙa wato ya tsaru shine ya haɗu ga ya can wal qamari izattasak lokacin da ya cika kenan ya haɗu ya kai misali irin daren sha hudu wahiya wato ita ce wa ahawa hawari bi riqati sagrihi wa gadarani ilfa suhadi bi gadrihi تصدى لقتلي بالسدود وإنني لفي أثره مذهب قلبي بأثره أصدق منه الزور خوف زوراره وأرجى استماع الهجر خشية هجره وأستعذب التعذيب منه وكلما أجد عذابي جد بي حب بره تناسى زمامي والتناسي مذمة وأحفظ قلبي وهو حافظ سره وأعجب ما فيه التباهي بأجبه وأقدره أن أنأفوها بكبره له مني المده الذي طاب نشره ولي منه طي الود من بعد نشره ولو كان عدلا ما تجنى وقد جنى علي وغيري يجتني رشف صدره ولولا تصنيه ثنيت أئنتي بدارا إلى من أجتلي نور بدره وإني على تسريف أمري وأمره أرى المر هلوا في انكيالي لأمره yake cewa wa ahwa wani abokina wanda yake mai baki-bakin lebe an gane ko faja'alahu gusa'an ahwa shine yake cewa wa ahwa wani abokina wanda yake mai jajajen lebe ko kuma ka ce mai baki-bakin lebe ahwa wato shine jan lebe wanda ya karkata zuwa baki kamar alma jan leɓe wanda ya karkata zuwa baki idan namiji ne sai a ce masa ahwa idan mace ce ce sai a ce mata hawa'u an gane ko shi ne ake cewa hawa kenan ya ce wa ahwa wani mai ɗan baki-bakin leɓe shine ga ya can faji alahu gusa'an ahwa yake cewa wani mai abokina mai ɗan baki-bakin leɓe hawariki wanda ya tarar da wato mallaka ta ma'ana matsayina matsayin bawa nake a wajensa hawariki da ya tarar da mallaka ta birikati sagarihi saboda wato rashin kauri na haƙoransa wushiryarsa ma'ana yana da kyawu wanda yake na wushirya wa gadara ni wato sai ya maida ni ilfas suhadi ma'abucin as-suhadi shine rashin bacci bi gadrihi saboda tsabar yaudarar shi tasadda ya bujuro liƙatili wato saboda kashe ne an gane ko ni Allah yake cewa fa'anta lahu tasadda yake cewa tasadda ya bujuro liƙatili domin kashe ni bisududi dangane da bijire wadda ya yi daga ni ga can ya suduna anka sududa wa iza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aita almunafiqina yasudduna anka sududa yake cewa tasadda ya bujuro li qatli dan kashe ni bis sududi da sababin bujirewar da yemu wa innani yace lalle ni lafi asrihi ina cikin daurin sa muzhaza kalbi tun lokacin da ya tarar da zuciya ta bi asirhi baki ɗayanta usaddiqu minhu zura yace ina gasgata masa ƙarya da ya kantara mu kaufa zuwirarihi don tsoron karkatar shigabari na izwirar wato shine ka karkace ka bar abu wa ardastima alhujri yace ina yadda da sauraron alfasha tashi khaufa hajir kashiyata hajrihi don tsoron kauracewarsa an gane ko shine yake cewa wato usaddiqu minhu zura ina gaskata masa ƙarya khaufa zuwirarihi don tsoron karkatarsa gabarina ga can wata shamsa idza qala'at tazawaru an kafihim zatal yamini yake cewa wa arda kuma ina yadda da istima alhujri wato jin mummunar faɗa tashi dukkan wata alfasha khashiyata hajrihi dan tsoron kauracewarsa wa asta'azibu ina jin daɗin atta'aziba minhu azabtarwar da yake mu wa kullama a duk lokacin da ashadda azabi wato ya tsananta azabar da yake mu jaddabi hubbu birrihi yake cewa ƙaunar birrihi wato yi kyautatawarsa jaddabi wato sai ya ƙara sabanta game da ni tanasa zimami yake cewa ya manta alƙawalina an gane ko azzimam bizzal shine alƙawali idan ka yi shi bizzai ya zamanto ragama kenan in ka ce zimam ragama zimam alƙawali wattanasi yake cewa manta alkawali kwa mazammatun abin zargi ne domin sifa ce daga cikin sifa ta wato munafiki amma mu gane a nan ba mantuwa ba wannan abin da ake nihi da attanasi mantawa ta da gangan wattanasi manta alkawali na da gangan mazammatun abin zargi ne wa ahfaza kalbi ya fi satar da zuciyata wa huwa hafizu sirrihi alhali shi ko yana mai kiyaye asirinsa wa a'jabu ma fihi yace mafi mamakin abin da ke tare da shi attabahi bi ujbihi wato shine attabahi girman kai an gane ko alfaharin da yake da ji da kai bi ujbihi da ji da kansa attabahi shine alfaharin da yake bi ujbihi da ji da kansa shine mafi mamakin abin da yake tare da shi yace wa uku biruhu yace ni ko ina girmama shi an an afuha dangane da naka bayyana ma jama'a bi kibrihi wato dangane da girman kansa duk girman da girman kan da yake da shi ni ina girmama shi ba na so na bayyana ma jama'a su gane matsayinsa domin in suka gane matsayinsa za su yada shi yace lahu niyyar madhu yace shi ya cancanci yabo game da ni allazi wanda baba nashruhu wato ƙanshinsa ya daɗaɗa wali minhu ya ce na gare shi game da ni ɗayyul wuddi wato shine naɗe soyayya min ba'ad na shirhi bayan shimfiɗa ta walau kana adilan da a ce abokin nan nawa ya zamanto adali mata janna yake cewa da bai mun laifi ba wa qad jana alayya yace haƙiƙa kwa ya karkata alayya a kaina an gane ko jana ne ko wa kad jana alayya haƙiƙa ya mun laifi wa gairi yake cewa wani na kwa yajtani yana ɗasar rashfa wato shine tsotsar sagarihi wato wushiryarsa ma'ana ni ya mun laifi wani ko wanda yake can daban gashi sai ɗasar wato tsotsar haƙorinsu wannan wushiryarsa yake ma'ana hisin banta shi yake yana nuna mishi ƙauna ni masoyin shi ya kauda mun kai wani can daban wanda ma bai kula da shi ba kuma shi shi yake zuwa yana sumbanta shi yace walaula ta sannihi yace ba dan karkatar shi ba yace sanaitu a innati yace ni ma da na karkatar da ragama ta bidaran wato da gaugawa ila man ajitali zuwa wanda zan kalli nura badrihi wato hasken watan shi ma'ana mutumin da zai sakar mun huska mu yi walwala mu zauna da shi yace da shi zan karkata walaula ta sannihi yace in ba dan karkata shi ba irin ta ji da kai da yake da makamantansu yace wa inni yace lalle ni ala tasrifi amri wa amri a bisa juyawar al'amari na da nashi arral murra hulwan ya ce abu mai ɗaci ina ganin cewa mai zaƙi ne fin iyadi game da meka wuyana li'amrihi wato ga al'amarinsa a nan za mu taƙaita insha Allahu ta'ala da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك